بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ومن تصدق على ولده فلا رجوع له مم.
وله أن يعتسر ما وهب لولده الصغير أو الكبير مم.
ما لم ينكح لذلك ما شاء الله malam ya ce wa man tasaddaqa ala waladihi dukkan wanda ya bayar da sadaka ga ɗansa ya ɗauki wani abu a cikin dukiyar shi ya ce ya baiwa ɗan shi shi a matsayin sadaka fala ruju alahu to babu dawowa a gare shi ya tasa wannan sadakar wata rana ya mushi ba daidai bai ce to wannan sadakar da na baka na kwace kayana irin ya ce to wannan gida da nake ginawa naka ne sadaka na baka shi to ana na ana nan wata rana an kare gina gida ya kira shi a salula sai ya kashi shi kuma ran shi ya bace ce to ya kwace kayan shi gida eh ko kuma ya bashi moto sai ya amshi to ba a yin wannan Mm. walahu an ya atasira ma wa habali waladihi saghiri amma uba yana da dama ya samu an ya atasira ya amshi ma wa habali waladihi saghiri abin da ya baiwa dan shi dan karami awil kabiri ko kuma abin da ya baiwa dan shi babba ma lam yunkah lidhalika matukar dai ba a yi mishi aure ba saboda abin da baban nashi ya bashi an gane ko da aka zo ya ce ya baiwa ɗan shi kyauta ya baiwa ɗan shi kyautar mota yar kurkura wannan yar kurkura ɗan shi yana zuwa yana ta aiki da ita yana samun abin da zai kama kanshi ya ruwa kanshi asiri ba tare da ya ji ya roƙi mutane ba to sai ga wata ɗiya uwayenta suka ce me sana shi aka ce yana jin yar kurkura yana samun abincin da za a ce a sha dai shi dai zai ruwa kanshi asiri shi kenan suka ɗauki ɗaya su suka bashi daga baya ubaran shi ya ɓace ya ce to a kamushi alƙurƙurar shi a kamushi kiran motar shi ba zai amshe ba tunda wannan an bashi ɗaya a dalila an tambaya me sana'ar shi kuma an ce yana jin alƙurƙura yanzu in ya kwace alƙurƙurar shi me zai daida da me- me- me me zai ya kama diyarsu kenan ba ba za a amshe ba wannan amma in ya zamanto abin da ya bashi ba wani abin da aka mishi a dalilin wannan abin to ba za ya halitta ya amshe kayan shi ya ce dama ni ne na yi niyya na baka ko to ba ni kana eh kyauta ba sadaka ba da bambanci tsakankanin sadaka da kyauta Mm, sadaka idan ka bada ta ba za ka dawo da ita ba in dai ɗanka ne ka ba amma kyauta in ɗanka ne ka ba kana iya tayar da ita ya zama kyauta ko- in wani ne kawa ba ɗanka ba za ka iya tayar da ita ba a ce ka tasa kyautar da kai
أو يداين أو يحدث في الهبة حدثا auyu dayan ko kuma matukar ba a bashi bashi ba a dalilin wannan din da aka zo ita banki kafin ta fara baka bashi sai ta ga abu kaya tsaguro a gurin to babanka sai ya baka gida wanda ya gina shi kudin shi ya fi miliyan talatin a ginin da aka mishi abin da aka shi a ciki wanda yanzu aka ce za a sai da shi a kaɗan an baka miliyan arba'in to shi kenan ana nan ana nan kana harka da banki sai ka je ka ka ce kana buƙatar a baka bashin miliyan ashirin za ka yi wani aiki aka zo menene menene ka cika takardu ka gidanka ga komi a gani eh lalle ka yi ƙarfin miliyan ashirin ɗin. sai aka ɗauka aka baka miliyan ashirin so wata rana tsoho ya ce to fa gidan nan buƙatar shi nake don nima yanzu na fara ta gayyara so ba zai yi wannan ba saboda in shi ma fara ta gayyara ai gama ka ta gayyara tunda an kaci bashi ai abu mai ƙarfi ne aw yuhdith fil hibati hadathan ko kuma mutakar bai faru wani sabon abu ba a cikin wannan kyautar da aka bashi da baban shi ya ɗauki gida ya bashi ya ce wannan gidan naka ne kawai da ya zo shi ma to shikenan bayan sati biyu dama shi mai son kwankwashe kwankwashe ne kawai he ya kashe wata katanga yake mata andir sai bayan ya gama tsohon ya ce ya tasa tasa ba za ta tasu ba saboda yanzu tun da ya ja shi ma ya yi wani aikin shi a ciki ko kuma da ya zo shi ya sai burgi ya ce to bari ya yi sai da bako ko kuma ya ce bari ya yi a gwadara da makamantansu da a cikin gida to wannan duka baban ba zai amshi ba saboda an shigar da wani abu sabo a cikin kyautar wanda babu shi a lokacin da aka bada ta Mm.
والأم تعتصر ما دام الأب حيا malam ya ce wal ummu mahaifiya ta tasiru tana kwacewa abin da ta bai wa ɗanta shi kyauta ma da mal'abu hayyan matuƙar baban shi yana da rai ita uwa ba ta da shamaki kawai shi kenan ta bai wa ɗanta kyauta ana nan ana nan daga kwana biyu ɗanta Allah ya hore mishi ya yi ƙarfin abin da ta ba shi kyauta ta ce to kamun kaza na eh kamun kaza na matuƙar uban shi yana da rai kawo fa'iza mata lam ta tasir
Malam ya ce fa'iza mata, amma idan mahaifin shi ya rasu ha, to lamta a tasir ba za ta amshi abin da ta ba shi kyauta ba, duk abin da ta ba shi kyauta ya zartu, matuƙal yana yaro. Dan ya ce shi ko wala yi wala tasaru yi tasaru min min yatimin yatimin ba a amshewa abu daga wajen maraya. Maraya idan ka ba shi kyauta ba za ka amshe ba. Mm.
wal yut- wal yutimu min qibalil abi Shi kuma maraici in dai na mutane ne, yana zauwa ne daga ɓangaren mahaifi. Idan mahaifin mutum ya rasu kafin ya balaga, kafin wannan yaron ya balaga to shi kenan zuwa yaron ya zama maraya amma inda mahaifiyar shi ce ta rasu kafin yaron ya balaga wannan ba maraya ba ne ba maraya ba ne yana nan a matsayin shi na mai uba uban shi da rai da komai da shi da mutane kowa ɗaya ake kawai shi dai allah ya jarrabe shi da rashin uwar shi abin da zai yi na jin daɗi zai ragu jin daɗin shi sosai ma amma maraici shi kuma idan mutum baban shi ya rasu yana yaro wannan shine maraya ko da komai yanda mahaifiyarsa take jiya mishi daɗi yana na a matsayin shi na maraya duk abin da za a iya baiwa maraya na taimako to shi ma za a bashi saboda bashi da baba amma yana bangaren abin da ya shafi tsuntsaye ne maraici yana zawa ne daga bangaren uwa za a gani a kashi hudu ne Mm, na'am.
wa ma wahabahu li ibnihi as-saghiri Mm, fa hiyazatuhu lahu ja'izatun mm. malam ya ce wa ma wa haba hu libni hissaghiri abinda mahaifi ya bada shi ga ɗan shi ɗan ƙarami ya bayar da shi kyauta ga ɗan shi ɗan ƙarami wanda bai wuce shekara goma ba ya ce wannan motar na baka shi kyauta ya sai sabon moto ya bashi ko kuma wani gidan shi wanda yake bayan gari ya ce gidanka ne to fahiya zatu hula huda izatu mahaifi ya ajiye wa wannan ɗan nashi kyautar da ya bashi a wajen shi ya halitta ya ce to tun da dai kai yanzu baka da hankali idan aka ce a muka maka takaru na gida za ka je ka nasa su ma a wani guri wata ran an tambaye ka ce baka san ba yadda ka ajiye su to wannan takaru zan ajiye maka su yan kaya hankali zan ɗauka in baka ya halitta
idza lam yaskun zalika aw zalika idan bai zauni wannan ba idan gida ne ya bashi idan ba a gaba ya kaura gidan shi uba ya ce to tun da ya halitta ajiye maka barin kauracen da tsare maka gida in ka girma sai in huta in bar maka a duk lokacin da ya shiga ya zauna to fa yanzu ya tashi daga kyautar da ya bashi saboda bayan da za a yi ɗa mai hankali ya ce a baban shi ya huta da gidan shi shi yana so ya shiga aw yalbasuhu in kana thawban auyal basu ko kuma idan bai sa shi ba a jikin shi in kana tsoban idan abin da uban ya bai wa ɗan shi tufafi ne to idan bai saka shi ba a jikin shi to ya halitta ya ajiye mishi a cikin adakar shi ya ce zan ajiye maka wannan gizina taka har ka sauka radda za a maka sauka sai a hudu a kai wa tela ya ɗinka ka zo ka sa a gurin sauka Mm, ya halitta ya mishi haka nan wa inna ma yajuzu lahu ma yu'tarafu ma yu'rafu bi 'ainihi malam ya ce wa inna ma ya juzu lahu sani dai kadai ya huzu lahu ya halitta ga uba ya ajiye wa ɗansa ƙarami abin da ya bashi shi kyauta ma ya urafu bi ainihi abin da aka san shi da ainihinsa abin da aka san shi da ainihinsa amma yanzu in ya ce yanzu uba ne mai hamshaƙi mai kuɗi yana da miliyan sama da ashirin ya ce na baka miliyan guda a cikin dukiyata Eh, ya ce na baka miliyan guda a cikin dukiyata Nan ya juzu ne ko ya huzu.
ya huzu lahu ne ya baka miliyan guda a cikin dukiyata to yanzu miliyan guda za a iya ganewa wannan miliyan ce ko kuma wannan ba miliyan ba Mm. yawanci ya dutse ya yi wo mana da kasu ma
shi ma yajuzu ne domin shi
ya huzu ne daga hauzu ne wa inna ma ya huzu lahu sani dai yana ajiye mishi ma ya urafu bi ainihi abinda aka san shi da ainihinsa abinda yake sananne ne wanda ba zai wanda zai iya shan bambam da sauransu yanzu in ya zama to miliyan guda ce yanzu in aka kawo miliyan ashirin aka aje aka ce an baka miliyan ɗaya ce ta zaɓa da aka lillimce aka lillimce aka haɗa aka ce ka ware ta ka iya ware ta ne shida ce idan shida ce kai to wannan ba ba a santa ba da ainihin ta to yanzu in ya ce a bashi miliyan guda ya uwar ta ce to kawo a kayawa ne je a je mishi ya ce kuma duk kuɗin da nake da ce za a kawo ne a je mishi ya ce sai ta ce eh saboda shi kuɗi jika goma da jika goma in sabbi ne gagal ba ka ce ba wannan ita ce taka wannan ita ce tashi ba a san ba ainihin ta amma yanzu inda gida ne ba ya ce na bashi gidana na na cikin lungun murna na kusan makarantar malam musa gida mai kallon gabas to kaga wannan sananne ne na'am eh ba za a ce ba yanzu ba zai ce ba daga ba ai na can garin tudu ne aka ba shi na'am Mm, wannan ma orifa ji ainihi shi na'am an gane ko na'am ko kuma ya ce mishi ya ba shi motan shi ka- eh, mai kambu na'am mai kambu ya ba shi mai kambu ko eh, kasiya ko wani abu makamancin haka wanda kawai an san shi da ainihinsa Mm.
ko kuma ya ce ya ba shi a littafi kaza Mm.
Mm, ya ba shi littafi kaza a cikin ya ba shi fatowar bari Mm.
to fatowar bari shi kuma sananne ne kuma shi ɗaya ne gare shi a cikin littafin nasa to kaga wannan ba urifa bi aini ya halitta kuma ya ajince ce to amma za a bar shi a cikin kantata a lokacin da kai ma za ka buga maktabar ka sai ka ɗauka ka kai shi to wa amma al-kabiru fala tahuzu hiyazatu fala ta juzu Mm.
to shi ne fala tajuzu eh ai yace fa hiyazatu ja'izatu Mm.
to shi kuma fala ta juzu hiyazatu wa amma al-kabiru fala tajuzu hiyazatuhu lahu Mm. malam ya ce wa ammal kabiru amma ɗansa babba wanda yake da hankali wanda ya mallaki hankalin kanshi to fara ta juzu shi ya zata hula mahaifinsa ya ce ya ba shi kaza to bai halitta ba kuma ya am- ya ajiye mishi wannan abin a wajen shi na'am in ya ce kawai ya ba shi kaza to a ran da ya ba shi kyautar a ran nan ya cika komi ya tafi ko takardu da komi ya ba shi a je a yi sinye da komi da komi ka je ka ci gashin kanka in kana so ka sai da ma dai ka mallaki hankalin kanka
ولا يرجع الرجل في صدقته ولا ترجع إليه إلا بالميراث illa bil miras wala yarji'u ar-rajul fi sadaqatihi mutum ba zai dawo ba cikin sadakar shi ya dawo ya ce ya tasa ta ya amshe ta ya amfani da ita wala tarji'u ilayhi haka nan ita ma sadakar tashi ba za ta ba za ta dawo gurin shi ba illa bil miras face sai ta hanyar gado sai dai in gado ne zai ci misali mutum baban shi ya dauki gida ya bashi yana zaune yana zaune sai yaron Allah ya mushi karamin kwana sai ya rasu ya bar baban nashi dare to yanzu baban nashi ya halatta ya ci gadanta an gane ko saboda a kyauta muka ce wa sadaqatu la rujua la rujua idan uba ya baiwa dan shi kyauta da sadaka to yanzu ya halitta idan ya mutu in uban shi ne zai ci gadan kuma Allah ya ci gadan gida ya cinye kayan shi ya ce dama da guri na ya fito na'am na'am ولا بأس أن يشرب من اللبن ما تصدق به wala ba su an ya shiraba min labani ma ta saddaka bi babu laifi wato mutum ya sha daga nonon abin da dabbar da ya sadaka da ita ya baiwa wani sadakar tunkiya to kuma tunkiyar ta haihu shi kuma wannan kin sai mai alheri ya kawo mishi nono to ba laifi ya sha
ولا يشتري ما تصدق به haka nan mutum ba zai siyi ba abin da ya sadaka da shi abin da ka dauka ka bada sadaka kuma wanda ka biya sadaka ya tashi zai saida ba za ka siya ba saboda in ka ce ya siya maka za a ga cewa zai maka ragi ne Mm, saboda zai saida maka ita ne a arha to bai halitta ka siya ba Mm, والموهوب للعوض mm, إما أثاب القيمة أو رد الهبة mm.
فإن فاتت فعليه قيمتها to shi kenan wal mawhubu wato wanda aka bashi wanda aka bashi kyauta lil iwadi saboda neman kambaci saboda neman masanyi wannan ita ce ake cewa garawa garawa shine kamar yanzu malam musbahu ya sai kaji biyar ya ce zai kai gidan yayin su malam hadi kaga shi dai ba da yayin shi kaji bane ya sai aka yi Eh, shi eh, duk wanda ya- asawa don duk wanda ya ga ya bai wa ɗan zawara kuɗi to wai ba don wai yana tausayin shi bane ba shi a akwai abu a ƙasa ne Eh, an gane ku to don haka wannan ita ce garawa ka kai wa mutum kyauta wanda ya fi ka ƙarfi wanda kuma kana nufin don ya baka goma ta arziki ne Eh, daga nan za ka je ka difa ka dan sai kajinka guda biyar da ka je ka a hannu eh ga su wannan saboda a mukumiya saboda ku mun san kuna cin irin su to shi kenan a so to ma da la- Allah saka da alheri idan so kake in ka tashi zawa a baka wata jika hamsin ko wata kaza daya ka tashi a jika goma ko a baka a baka jika ɗari ma
wallahi ana na aje shi eh an gane ko to almahubu lil iwadi to shi kuma yanzu wanda aka bashi kyauta saboda musani in ma asabul qimata in ma dai ya saka ta kimar abin da aka kawo mashi da ya zo shi lokacin da aka baka kyauta shi mutumin da ya kawo maka kyauta ya tsammanin kai ce irin na da ne ya yi tsammanin akwai kaya irin na da shi kuma bai san ba kawai garin yanzu kawai kawai da ya barikin ci to da ya zo ya taro ka a cikin halin haƙulayi ya kawo maka kaji guda biyar ka shiga ka hoto ka shiga ka hoto to Allah ji kammala Allah saka da alheri ya ka yi ya ka ce to ina zama ya ka je wajen yan kasuwa ka kira wani daga cikin wanda ka san ya san kuɗin kaji sai wannan kajin sai nawa ya shi ya ce wannan tayi ɗari uku wannan tayi jika biyu wannan tayi ɗari uku da hamsin da aka maka lissafi dai kuɗi ya kai jika goma sha biyu shi ka ne gaje ko bashin jika goma sha biyu sai ka kawo mishi ka ce ga wannan ayi kuɗin mota kuma Allah ra zan yi kiran ka a salula eh ayi hakuri a tayi gida a gaida mu kuma su mama da baba an gane ku imma a tsabul kima imma dai ya sake ta kimar da aka bashi aurar da lihibata ko kuma ya mai da kyautar da ya zo shi da kaji shi kenan a kaji guda biyar ya kawo ya ka kirayo wani wanda yake sai da kaji shi da Allah wannan nake so a je a canza su a dawo mun da wasu guda biyar ba su ba a canza musu kama kenan wayannan guda biyar yan aka mun sa'annan suka wanda suka sha bambam da su wajen gashi a to ma da Allah saka da alheri yanzu a shiga a yanke su ya yi tsammanin da kace za a shiga a yanke su ciki ne kai kuma ka miƙa ta bayan katanga ka ce mu je shi ya samu maka wani su haka wanzu ka ce to zan je yanzu da kasuwa sai ka je kai ma ka ɗauko guda biyar nan an gane ko wannan shine raddal hiba ko ya mai da kyautar ko kuma da ya kawo maka irin suka baiwa da albasa da kaza da kaza a cikin farin bahu da kuma in ka tashi ka zuba mashi su a cikin masaran buhu daga kulle mashi ya ga wannan kuma an kai gida ya je ga duka abin da ya kawo wani an gane ko eh to ya halitta kai wannan fa in fatat fa alaihi qimatuha to idan wa- wannan abin da aka kawo wa mutum a matsayin kyauta kuma saboda ana neman ya bada a kambacinsa sai ya halaka ya kawo kabewa da su wani yalo da su karoti ta ce kasuwa yana kawowa eh, eh, ya bada cikin gida da ya bada cikin gida kawai matarka da ta gani kabewar ya ta fara aiki da ita kawai ta fasa ta yi miya da ita yalo da wannan da abokanta su kawayenta suka zo sai ta ya ta zuba musu kun kai gida wannan da ya zaka zo ka talo ba kwakwar gida ya ne aka yi ne aka yi ya ce eh tun da sahi na zo ne an ce kun huta kenan na zo kuma na ba da dai zaɓo ciki da kashe ga kaga ka biyo wa katuwa na an wasa ta ta ce wallahi wajen yaro ma wanda ya kawo ta kai sha biyar kuma amma yanzu sauran guda biyu na ajiye muka kawai dan ka ci wani irin ta kai sha biyar kuma ki ɗauka yau ta ce yau na sani in ka zo ma mai gida cewa za ka yi arafa ya ce to shi kenan sai shuru sai ya lissafi yawa abun kuɗi ga baki ɗaya sai ya ba shi kimar abu eh tun da dai za an bata abu to yanzu kima zai yi to وذلك إذا كان يرى أنه أراد الثواب من الموهوب له to wa zalika yace to wannan dalilin da yasa wato eh, yana zamantowa wajibi ne akan wanda aka bashi kyauta yayi waɗannan abubuwan guda uku amma asabul qiba aurar da hiba ko kuma az-ziyaratu ala zalika an gane ko idza kana yura idan da ya kasance ana zaton cewa annahu arada tsawaba haƙiƙa shi wanda ya bada wannan kyautar yana nufin sakamako ne minal mawhubi lahu ga wanda ya bashi kyauta ga wanda ya baiwa kyautar idan aka ga cewa shi ho wanda ya kawo abun nan fa, ba dan ya hi ƙarfin abun bane ya kawo saboda da ya san inda ya kawo abun din an hi ƙarfin abun kuma za a ƙara mishi akan abun da ya kawo din to amma in ya zamanto kawai an kawo ne saboda zumunci eh wane muna tare da shi lokaci zuwa lokaci kana mishi alheri shi kuma yana aikin tauna kawai sai ya ga cewa to tunda shi ma yanzu a wannan gurin ne za ka ga tashi shi ma ya kawo maka abin alheri to ba laifi wannan ba za ka ba shi komai ba ba za ka mai da komai ba na shi saboda kai ma kana mishi alheri amma ya zama in- in in kasancewa dama baka taba mishi alheri dan uwanka ne amma tsakanin kai da shi ba taba hada ku da shi sai wannan ga muka ga ya kawo maka dumu dumu zai iya ma mata shi ce ta aihu so yake samu kudin rago to amma kai ya ga cewa maka ka tawaye mishi haƙi shi eh irin ta wani wanda yake a matsayin dai kaka yake wa malam Mahmudu Mm, shi haka yake kawai sai su yi kaya kawai kaya yan bari to wani muna lafiya yanzu na kawo na Eh, na wa yukrahu an yahaba li ba'di waladihi ma lahu kullahu wai kurahu an karhanta makaruhin an ya haba li ba'du waladihi malahu kullahu ya bayar da dukiyar shi ga baki ɗayanta ga shashi daga cikin 'ya'yansa makaruhi ne ya diba wani daga cikin ɗayansa ya ce kai duka dukiya ta ma ga baki ɗaya na baka ita Mm, makaruhi ne yin hakan wa amma shay'u minhu fadhalika sa'ihun wa amma shay'u minhu amma wani abu daga cikin dukiya mutum ya dauki wani abu na dukiyar shi ya baiwa ɗansa saboda yana ganin cewa wannan ɗan nasa shine mai hankali a ciki saboda ya jujjuya kadara to fa zalika sa'iun wannan ya halitta ya halitta uba idan ya ga cewa a cikin ɗiyan shi akwai mai hankali mai nutsuwa wanda ya san in ya bashi dukiya ba zai lalata ta ba kuma yana ganin shi uban yanzu gaskiya yanzu yayi wa- yayi nauyi da ya je ya raka kasuwanci to ya halatta ya kasa dukiyar gida uku ya baiwa ɗan shi wanda yake ganin yana da hankali kashi biyu ya je shi ya ta jujjuya ta shi ya rike kashi ɗaya da kaci da iyalansa
wala ba'sa an yatasaddaqa 'ala al-fuqara'i bi malihi kullihi lillahi wala ba'asa babu laifi ana ya jus kenan babu laifi an ya tasaddaqa alal fuqara'i mutum yayi sadaka ga talakawa bi malihi kulli da dukiyarsa gabaki ɗayanta ya fito da dukiyar shi gabaki ɗaya ya sadaka da ita ga masu bukata lillahi saboda neman yardar Allah ba laifi in mutum ya ga cewa arziki ya mishi yawa kullum jin daɗin ya yawa ba laifi ya ɗauko dukiyar shi gabaki ɗaya ya raba wa talaka shi kuma ya koma yana bara eh, da ayi kunya wa man wahaba hibatan na'am falam yahuzha al-mawhubu lahu Mm.
hatta marida al-wahibu Mm.
aw aflasa falaysa lahu hina idhin qabduha Masha Allah, Malam ya ce wa man wahaba hibatan, dukkan wanda ya ɗauki kyauta ya bayar, ya ɗauki sadaka ya bayar, amma kuma falam ya huza hal mawhubu lahu, wanda ya baiwa kyautar bai zo ya amsa daga wajen shi ba, ya ɗauki kyautar moto ya bada, amma kuma wanda aka ce an bashi kyautar mutum bai yi gaugawa ya zo ya amsa ba. Hatta maridal wahibu har dai wanda ya bada kyautar ya kamu da rashin lafiya. au aflasa ko kuma ya tsiyaci da ya zamanto da ya bashi kyauta ta ke- ta moto cikin dare kawai aka duro mushi gidan shi aka nuna mushi adda da takobi ga baki ɗaya kayan gidan shi aka kwashi sai aka bar mota to falaisa lahu hina idin qabduha to a wannan lokaci bai halitta ga wannan mutumin da aka bashi kyautar moto ya zo ya zai amshi wannan kyautar motan da aka mishi saboda yanzu abin kuma ya koma hannun magada.
ولو مات الموهوب له كان لورثته القيام بها على الواهب الصحيح Walau mata da mawhubu lahu, da a ce wanda aka ba shi kyautar ne ya faɗi ya rasu. Wani ya yi wa ɗan uwanka alƙawalin cewa zai ba shi kyautar moto, ya ce kuma ya ma ba shi kyautar moto. Shi kuma ɗan uwan naka baya da lafiya. An ba shi kyautar moto kun je ku likita irin ciwon ciki ne. Kawai sai ya faɗi ya rasu. to yanzu ba za a ce ba tun da an ba shi kyautar mutu ya faɗi ya rasu shi kenan kawai kala a ji a tasa wannan maganar a kyale a'a kana li warafati hilqiyamu fiha eh magadan shi suna da dama su zo su tsaya akan wannan kyauta da aka bashi alal wahibi sahihi akan wanda ya bada kyautar mai lafiya eh ka kankarawa baban mu a hakuri cewa za ka ba shi kyautar moto kuma har ma ka yi kira ka ce za a amshi moto amma lokacin muna fama da baba muna jin shi a likita to kuma sai Allah ta'ala ya kaddara cewa yanzu rasu- a zai rasu a wannan rashin lafiyar to yanzu sai a ba mu wannan motar da kuke magana ah to ainihin ya na ba wani shi saboda dama shi yana mu kamfani ne ku ai sai ku yi dai alhamdulillah wallahi